ba mu kyakkyawan ƙarshe kun ga wannan kawai ya ishe mu izina a ce muka mutum ya rasu a cikin waɗannan kwanakin wallahi dukkan mu muna kan hanya amma yanzu duk ana ta ɗokin a shiga ramadanan ana ganin wata an shiga ramadan in ka gara ma ka mutu a lokacin ka shiga ramadan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an buɗe kofar aljanna lokacin in za ka mutu amma Allah ya ga dama wallahi rana tana kusan za ta faɗi kafin a ga wata sai ka mutu Allah ne ke raba rayuwar nan yadda yake so mu ƙara miƙa wuya ga Allah mu yi iya abin da za mu iya sau da yanzu wani zai ta yin abin da yake so sai ce an ya shiga ramalana zai tuba ai za a buɗe kofar aljanna arha to ba dole bane sai ka je Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe waɗanda suka rigaye mu Allah ya gafarta musu yin musu rahama to kun san mun za mu yi tambayoyin mutum kafin a fara karatu don haka yanzu ba za mu ba da dama ku yi tambayoyi ba amma wanda suka rubuta waɗannan guda biyu za mu amsa duk da cewa ba sa da alaƙa da darasin da muka yi wannan yana cewa idan ɗan uwa guda biyu suka sha mama a hannun wata to su sun zama ɗan uwa ko to ɗayansu za su iya haɗa su aure shi ne tambaya mai amsar to sai su iya haɗa su mana abu mai sauki za su iya haɗa ƴaƴansu a tsakaninsu aure to sai in tambaye ka sai in ce maka idan mu tagwaye ne da ni da wani Hassan da Usaini za mu yada ƴaƴan mu aure eh nan ta to kaga min babu aula kenan an ƙarshen ƴan uwantaka kenan ko a ce ma tare aka haife ku kai ne ba za ka auri ƴarsa ba zai auri ƴarka ba ma ƴaƴan ku za su iya auren juna ai kuma ku gane ba yanzu yawwa sai wannan ya ce shi malamin islamiyya ne ta ce yana da ɗalibai waɗanda suke da ƙoƙari wajen zuwa makaranta amma kuma ba sa da hazaƙa a wajen cin jarabawa in an bita zallan jarabawa za su faɗi in an bita himma kuma sun fi kowa shi ce zai iya ƙara musu maki saboda wancan abin nan ɗin nasu wani tsohon malamin islamiyya ya ba da amsa wato harka ta maki harka ce da take daukan abubuwa biyu duk inda kake maki bayan ka yi jarabawa a matsayinka na examiner akwai inda aka baka dama ka yi ijtihadi akwai inda baya karban ijtihadi inda yake karban ijtihadi kana iya karawa da ragewa ko ka taimaki wanda za ka taimaka amma inda baya karɓar ishihadi to bai halatta kai ishihadi ba idan mutane ka ba su abu kace su rubuta suka rubuta suka kawo to iya abin da suka rubuta shi za ka ba su wanda rubuta daidai ya ci wanda bai rubuta daidai ba bai ci ba me yasa wanda ya fi zuwa bai ci ba wanda bai damu da zuwa ba kuma ya ci zalika fadlullahi yu'tihi man yasha amma kuma kowane malami yana da wani abin da ake ce continuous assessment wannan maki talatin ko ashirin ko arba'in din gwargwadon tsarin da ake bi wannan yana hannunka ne gwargwadon assessment ɗinka da evaluation ɗinka akan yaro banda abin da ya rubuta a takarda a gabanka me kaga ya cancanta wanda ana kakkasa su attendance yana ciki haka dai ko a punctuality yana ciki sannan ladabinsa sannan mai ake cewa a abin nan yawa banda ma neatness ma akwai yaron da ana cikin aji yawan participation duk abu zai daga hannu ya ta ya yi komi da shi wani shi kuma yana nan gum da zai sa baki ba ma an rubuta jarabawa zai fi kowa ci amma yana shiru wancan kuma duk shi yake taimaka maka ke jin karatun ma kana jin nishadi to shi yasa aka baka wancan sai ka samu wanda kake so to a can ba za ka yi zalunci ba ta hanyar wani ya cika hana shi an gane to amma kuma kana iya ishtihadi cewa wani ka hana shi wani ka bashi saboda wannan shi bai yi abin ba to a nan ne zaka taimaki irin waɗannan kuna fahimta amma idan a tsarin ku ba haka to ka tsaya iya inda yake an baka an ce kai maki over 100 kamar da ake wa yan naziri da yan firamare ai su ba su da nukon tunan sai ko dari ne kawai in ka ci ka ci in baka ci ba to kaga irin wannan ba za ka tsaya kana duba wancan ba don haka inda zai iya karɓar ijtihadi sai ka yi inda ba zai karɓa ba sai ka bari ku sani duk abin da muke yi fa kana sa makin mala'ika yana kallon ka shi ma yana sawa wannan yana daga cikin abin da yake ɗaure mu malaman makaranta tun a da har a yanzu nan ina da ina da shafaka da tausayi akan ɗalibi ba na so in ga ɗalibi ya faɗi zan yi iya kokari na duk ɗalibin da kaga ya faɗi to zai zama kowane irin malami ma zai kada shi sai dai in malamin ba responsible bane to amma kuma ina jin tsoron kaidin da yake kaina na cewa in na ba wanda bai cancanta ba ba zan iya karewa ba gaban Allah to wannan abun yake damina ta yanda akwai ɗalibin da ba ka so ya faɗi amma dole sai ya faɗi in za ka taimake shi sai ka taimake shi da wani abu amma ba a ƙara wa mutum makin inda bai cancanta ba ana fahimta akwai abin da doka ta yarda da shi duk abin da idan za a kira ka a hukumance a ce ma ka kare za ka iya karewa za ka iya yi yanzu misali yana daga cikin tsari na fatin bak a jami'a maki arba'in ne duk wanda ya ci talatin da takwas to wannan biyun kan zan bashi biyun da aka yi zan nemo su daga aljihu na in cika masa kuma wannan ba a hana ba tsarin jami'a kana matsayin malami sai in ɗauka talatin da takwas da takwas ɗin da ka ci kuskure na ne inda na dage da ka ci arba'in ba ka barin baka amma ba za ka ci talatin da biyu in cika maka takwas ba ku gane bambancin sannan kuma wanda duk zan yi masa irin wannan taimakon sai na koma na duba na ga a cikin jarabawa wanda ya zama dole jigo ana maki over 60 in samu dole kana da sulusi ka ci ya kai ashirin kuna fahimta to a CA don in baka ashirin ba matsala amma a cikin exam ka ci sha biyar misali kaga rubu'i kenan to a cikin exam kuma na ce muku ba za ka yi wa mutum ƙari ba sai dai ka je cikin CA to yanzu ya kamata a ce mutum ya ci sha biyar a exam amma kuma ya ci ashirin da biyar a CA misali kuna fahimta ta to sai ya ci ashirin a CA ya ci ya ci sha biyar a nan kajar ka hada nawa talatin da biyar wannan zai iya wannan don ya faɗi ka tabbatar dama ya kai ya faɗi ne kuna gane misalin don haka in ka zo kana yi zaka tsaya kai ice hadi amma ka kai yadda inda za a kai ka a kira ka makaranta ta ce me yasa ka bawa ne kana da abin da zaka kare to kafin kuma wajen Allah ana fahimta kuma karkare na cewa nan don makarantar islamiyya ce ko nan don wane ne dukkan su nan da ka gani hukunci ne tsakanin mutum biyu to kuma Allah ce wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl duk yanda ka dauki hukuncin hakkin wani ka ba wani ko a meye ne sai Allah ya kama ka yanzu idan ƴaƴanka waɗanda naka ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka ka dauki hakkin wani ka ba wani to ya waɗanda ba ƴaƴanka ba mutum ne ba ya ɗauki gida sai ya ba wa ɗaya daga cikin ƴaƴansa mahaifin na tamimun tamimun a wannan aus wani tamim ibn aus addari ko sai shi aus din sai ya ce ya ba wa ɗansa kyautar gida da ɗan yana masa kirki ko ya fi sonsa sai mahaifiyar sai ta ce ni ban yarda da wannan abun ba yace ni in yi abu a gidan nan kice ta ce eh na faɗa din a ji a tambayi manzon Allah ai ni ba yaro ɗaya na haifa ba duk sauran yaran fa ba ƴaƴan ka bane ita tana so a yi gaskiya shi kuma yana so ya samu ya baje kolin sa a matsayin sa na mai gida shi ke ne taje ta gaya wa manzon Allah sai annabi ya ce a kira shi haka haka yace eh haka haka yi ya rasulullahi fili na ne kuma ɗana ne sai annabi ya ce ta ɗan naka ba ɗaya bane a kullu waladika ya hamta hala kowa daga cikin ayanka kowa ka bashi ya ce a ni mawa kawai na bayar kuma ya rasulullah ina so ka zama kai ne shaida sai manzo Allah sai ce inni la ashhadu ala jaw ai ni ba na zama shaida a zalunci ko ka nemo wasu gidajen duk 'ya'yanka ka raba musu ko kuma ka a fasa gaba daya kuna fahimta ba ka ga adalci a cikin 'ya'yanka ma an ce a haka ballantana abinda zai iya sa ka yi wa ɗanka abinda baka yi wa sauran ba ko ka yi wa matarka abinda baka yi wa wata ba shine idan bukata ta taso gare shi irin wadda sauran ba sa da bukatar wannan zai yi aure sai ka bashi to wanda ba zai aure ba za ka ce bari in ɗauki daidai kuɗin kai kuma in baka sai ka sai ka ja jari a wannan ya shiga makaranta sai ka sai mai babur to ba za ka sai wa waɗancan ba matar ka za ta je gidan biki sai ka bata kuɗi to ba za ka ce wannan ita ko ba a biki a gidansu ita ma ka bata irinsa ba kuna fahimtar wannan ta haifu an sai mata kayan haifuwa to wannan kuma sai a ɗauki iya daidai canjin sai a bata a wannan kaga ba haka bane don haka gwargwadon bukatan mutum ka bashi wannan ba laifi amma in ba irin wannan ba to duk abin da ka zo yi wa wani to sauran ma ka musu ko kuma ka kira su ka nemi izinin su ka ce har da ku ya kamata in yi amma yanzu ina so in ba wani tunda shi ya girma ko kuma daga baya za a zo naku Allah ya sa sai suka yarda da daɗin ransu to wannan ya halatta amma ka musu shiru ko kai karfa karfa ana fahimta yawwa yanzu yaron ka shi ya data ya kai yanda zai yanda yake bukatar abun hawa sai ka sai masa abun hawa sauran ba su data sun kai ba kuma bukatar yana da ita na cewa zai je maka aike zai wannan baka laifi ba amma har kawai kana da 'ya'yanka sun kai saboda wane ka fi son sa ko wane shi ya gama makaranta wane bai gama ba wane bai kawai dalilin da bai kai ya zama wanda wannan yana bukata sauran ba sa kowa ma yana bukata sai ka sai wa ɗaya ka hana ɗaya wannan bai halatta ba in kana so aka sai sauran ma duka sun yarda ta ta mana a nan jihar Bauchi akwai wata karamar hukuma ta hajjar ce na dan hajjar ce Hmm.
dan mutum yana da baki ɗaya zai ce ko kai na iyaye ne mata kaya irin ta siya ta kaya a kawo su gani
iyayen suwa a nan jihar Bauchi iyayen suwa za su ce haka yaron mun zai aure ne a cikin oh eh wai na cewa akwai akwai wani wuri a nan da idan mutum zai yi aure sai ya yi wa ita matar da take gidansa kaya irin wadda zai yi wa amarya wani a gurare da yawa ma ana yi ba har can inda ka faɗan ba ko ina ma ana yin wannan amma sai dai wannan ganin daman mutum ne mutum yana so sai yi amma wannan don kan baya daga cikin amuru da aka umurce mu kuma Allah ba zai dora maka wannan ba amma in mutum yana da wadata wa ahsinu inna la yuhibbul muhsinin abin kyautatawa ce wannan harkar kaya din kamar da in ba ku manta ba da babin aure in ba ku manta ba da babin aure kana da mata biyu ka sai wa ɗaya mota ba ka sai wa ɗaya ba ya halatta ba kai dai bai kamata ba ne amma ya halatta yawwa ballantana a ce za ka yi aure za ka sai wata kayan lefe ai ita ba ta riga ta zo ba za ka duk abin da ka saiwa waccan ka bata kamar ka ba wa ajnabiya ne fa kyauta yanzu na ce ya halatta ma'aikaciyarka a ofis ta maka abin kirki sakatariyarka ka ba ta kyautar dubu ɗari biyar sai matar ka ce a misali na ce ya halatta ko bai halatta ba in kana da shi kai kai haka saboda baka da shi ne shi wanda yake da shi ya yi kuma ya san da shi nake yi to in kai haka sai yanzu ka zo sai matar ka ce dole ita ma ka bata wancan ai hakin ta ba ta cikin wannan layin to amma matanka a gida wannan tana aiki wannan ba ta aiki sai in tambaye ku ya halatta matarka ɗaya ta yi aiki ɗaya ba ta yi aiki ba ya halatta kuna fahimta to tun da ya halatta kuwa ya halatta kuma ka sai mata wani abun da za ta bukata na wanda za ta yi aikin wannan kuma baka sai mata ba sai da bukatar ta gashi bai taso ba wannan duk yana cikin kamar da shekul islam bin taimiyya ya ce yana cikin babin ya kamata ne amma ba ya wajaba ba kar ku manta a cikin karatunmu na aure abubuwa guda biyar su ne wanda suka wajaba ka daidaita tsakanin mata duk abin da ya fita a cikin wannan biyar din ba a wajabta maka ba sai dai ya kamata ne amma ba ya wajaba ba ko baya cikin abin da Allah zai tambaye ka dole ka daidaita su akan abinci dole ka daidaita su akan sutura dole ka daidaita su akan wurin zama gidan da ka ajiye su dole ka daidaita su akan rabon kwana dole kuma ka daidaita su akan mu'amala ta al-mu'asharatu bil ma'ruf kar wannan kana mata dariya ɗaya baka mata wannan kana mata mu'amala a yi hira ɗaya baka mata wannan Allah ya ce fata zaru hakal mu'allaka kamar wannan kamar ratayayya to Allah ya hana kowa maka mata mu'amala daidai wanda zaka iya to duk abin da ya wuce wannan gejin Allah bai ɗora maka ba misali da muka ce daidaito wajen abinci ana fahimta shine da quality da kwantitin abincin ya iya wadatar da ita gwargwadon samunka ka ba kana da damar da wannan za ta ci abinci mai tsada waccan ma ta ci sai ka sai wannan mai tsada wannan ka sai mata mai arha wannan baka yi adalci ba kana fahimta amma ka sai musu sun koshi abinci da abin kwaɗayi iri irin ko daban-daban to ka sai musu abinci sai ka zo shigowa da daddare sai ka zo da abin kwaɗayi wannan abin kwaɗayi dan Allah wancan abata amma ya kamata ko bai kamata ba ya kamata amma ya waje ba bai zama wajibi ba a'a ka tsaya kuna bayyanta ta kun gane akan akan maganar abinci sai kuma akan maganar sutura wajibi ne kowace ka sai mata sutura daidai gwargwadon yaushe take bukata kuma wani iri kuma ka daidaita a tsakanin su kar ka sai wannan mai tsada wannan ka sai mata mai arha duka daidai gwargwaron su da quality da quantity ka daidaita kuna fahimta sai ka gama saye duka ka gama cika musu na wajibi sai wannan sai kuka fita da ita sai ta ce ina sha'awar english waya a sai mun wando a sai mun wace ce sai kuka je shopping sai ka sai mata baka sai wa wancan ba wajibi ne ka sai wa wancan ba english waya ya waje ba amma kamata ba ina fata ku rinka gane maganar iya wajibi wajibi ne ta yi wa kowa amma duk abin da ya wuce wajibi to wannan ya kamata ne amma ba ya waje ba ba shi yasa aka ba namiji wannan domin mata su samu inda za a rinka saka musu akan iya biyayyar ki iya abin da zaki samu domin in aka ce komi a yi daidai to mai biyayya fa ta tashi a banza kenan akwai matar da kuma wallahi a gida wajen biyayya kai ka ce sujada za ta yi maka inda ba don an hana ba wancan ita kuma tana maka kallo haka ka kuma ka ce duka a a ta dai ce abincin da Allah ya ce amma tsiran dare wallahi ba za a bata ba shikenan gurgurun biyayyan ki gurgurun tsiran ki to ta nan da inda aka baka dama kai ma da zaka saka ma irin waccan a haka da haka haka kuma a wajen a wajen a wajen kwana askinuhunna min haythu sakantum iya gurgudun samun ka iya gurgudun inda zaka aje matanka kana fahimta ko ka gina musu gida ko ka gina dakuna kowa wajibi ne ya zama ɗakin ta baya yoyo ɗakin ta baya baya wari ɗakin ta ba irin waɗannan abubuwan da na wajibai dole kai daidai amma wannan ka aje ta ban ɗakin ta yana like wannan kuma ban ɗakin ta yana da kyau wannan kaza wanda a fili za a gane wacce tafi wancan to shine haramu amma ka ajiye su duk mutumin da kaga cikin gidansa ka zo ka samu akwai ɗakuna a jere ka ya tabbatar akwai ɗakin gabar akwai na yamma kuna fahimta sai ka ɗauko ɗaya sai ka sata a ɗakin gabar kuna fahimta waccan ɗayan sai ka ajiye ta a ɗakin yamma ka yi laifi za ka iya tara su duka a ɗaki ɗaya ne ka tabbatar da akwai ɗakin da inda za a bar ɗaya ma ita ma nan za ta zaɓa amma ka ce nan da baki amma duk wajibai akwai a ciki wannan abun da ya ɗorin Allah bai zai kama ka akai ba akwai ɗakin da kai kanka ka san nan ya fi sayaki da ɗakin ka ko sai an tsallake kicin an hau wane ne da sauransu kafin aje kuma in sai ihu kafin ka iso sai an ɗan jima wannan kuma za ta nan wanda in tana neman ka ta fulashin kafin ka iso to kaga irin wannan ai ba za ka ce zai yiwu a ce a haɗa duka ba Allah baya kama ka kan irin wannan kuna fahimta ko haka kuma wannan duka gidanka daidai ne iri ɗaya ba matsala sai wannan sai ta haifu za a zo suna za ta gani to bakin ta su zo sai ka ce bari maimaita miki fenti in sa miki fulawa in sa miki wane ne saboda in sun zo su gani alama waccan dole ita ma sai ta mata fenti ta haihu da ita kuna fahimtar wannan ka ga duk a maganar sukuna ne duk dai gida ne amma wajibin ka gama to duk abin da ya ɗoro akan wajibi Allah bai ɗora maka ba yanzu in ka gama sallan azahar sai ka tashi kai nafila ba iya gurgudu abin da ya samu bane wata azahar din zaka yi ba za ka yi nafilan ba za ka wajibin da ya samu to haka kuma a wajen rabon kwana wajibi ne kowace ka bata haƙƙinta idan ka ɗauki kwanan wani ka kai wa wancan ka yi haramu wajibi ne kowa ka kai mata amma sai aka ce maka abin da za ka yi a nan in ka je dole sai ka yi irin wancan mala'ika ba zai zauna yana sa ido yana ganin me kai kuma guda nawa kai kuma awa nawa kai sai ka ce wannan ba sai kai haka ba wanda zai iya wannan abun shine wanda Allah ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ko kai kokarin ka wannan ma ba za ka iya ba shi yasa Allah ba ma zai tambaye ka akai ba kai dai abin da Allah ya hana shine gwargwadon wajibi kowa ka bata amma duk abin da ya zama mustahabbi wanda ya zama nafilan bayan azahar ne gwargwado yadda dama ta samu an fahimta to haka kuma wajen mu'ashara yanzu don Allah saboda an ce kowa ka mata murmushi sai mala'ika ya rinka daukan maki kai murmushi guda bakwai wannan ka mata biyu haka za a tsaya ana wannan keke da keken ba amma wanda ake dake mata ba a murmushi kowa ya sani amma ba za a ce wai yawan murmushin ka anan in ka ya can ma sai kai irin sa a karkata kurawa kanka akan wannan sannan yawan dogon hirar ka kafin kai bacci anan wancan kuma kana zuwa kana bara kana gengedi sai a ce maka mala'ika yana jiran ka dole ka tsaya ka kai irin minti mintunan kowa dai ita ma ka bata dan dama daidai gwargwado kuna bayyanta shi yasa aka baka dama kana da mata biyu baka ɗakin wance amma za ka iya zuwa ɗakin ta ka shiga ka yi hira har ma ka yi bacci a ɗakin wannan baya cikin abin da za a kama ka amma ka tashi da daddare ka yi satar kwana ka zo nan za a kama ka to in kana babin ya kamata sai a ce tun da ka zo nan ka yi bacci yau to jini in an zago ne ita ma ka je ka yi bacci amma don baka yi ba zai sa a tambaye ka ba ku gane wannan ba ka kadarul wajib kowa ya cika duk abin da ya ɗoro haka ko ka ce za ka yi ba wallahi ba za ka iya ba in za ka iya wani akwai wani da ba za ka taɓa iyawa ba kuna fahimta yawan so annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hira da nana Aisha daidai yake da sauran amma manzo Allah ya zalunci wata matar yawan in annabi sallallahu alaihi wasallam ya je stress yana so ya je inda zai huta ina zai je ana tambayin ka kai ka san inda zai je sahabbai fa in za su kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta suna jira sai su bar shi yana ɗakin Aisha don fara'arsa ta fi yawa kuma za a fi maka addu'a wallahi haka suke yi in za ka kawo dabiro ka ce a maka addu'a ka samu albarka sai ya jira sai annabi yana ɗakin Aisha zalika fadlullahi yutihi man yasha Allah ne ba ta sai a mata hazara yanzu baya son ummu salama ne baya son maimuna baya son duk yana son su amma kowace da irin matsayin da Allah ya bata kuma kowace mace in an mata ta can zaka samu wata ita kuma a ɗaya ɓangaren ita kuma kafijin ya fi kamata ai mata yanzu ita wannan in za a yi hira za a yi wane ne aikinta ne amma kuma in kana so a yi maka abinci kuma na goma da ita za ka ɗauko ba don za a samu matsala in kana da baki ita kuma tana so a ce in kana da baki a ganta ita take hidima to wacce ita ce ita ba a kira wata ba don ka kai ba adali ba ne imamu malik allah ya ji kansa ba zan manta ba lokacin da malamin mu dr sani rijiyar lemo ya kai ziyara malaysia ya zo gidana sai ha ka zo da mata ne nace sai ce wacce ka ɗauko na zama ta ka baɗi bace wacce ka ɗauko na ce ɗayan na ɗauko ya ce ka yi ƙuri'a ce wanda za a ta malam ban yi ƙuri'a ba ya ce to ya kai da hadisin ƙuri'a ya ce masa gata mala aini dan masabin malikiya ne ya ce masa ai ba na ƙuri'a ai ya ce a'a ka san dai tattauna haka na ɗalibi da ma za a ɗan raha ana cin abinci ana yi tsokara ce sai na ce mishi ai an ai mu imam malik tuntunin ya gano mana wannan hadisi yadda yake aiki ai ba hadisin bane fassararsa ne ita to fassarar take na ce a cikin mu don wana imam malik ya ce idan ka zo yin tafiya ta addini sai kai ƙuri'a shine wanda nana aisha ta ce in annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yin tafiya akra a bainan nisa'i zai yi ƙuri'a duk tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam na me daga jihadi ne sai hajji da umra ba annabi ta zuwa ko ina ba sai waɗannan amma ni yanzu da ba jihadi zan je ba ba hajji zan je ba ba umra ba sai imamu malik ya ce idan ka yi tafiyar da take da alaka da duniya ko sana'arka to ba ƙuri'a za ka yi ba sai ka zaɓi wadda ta fi dacewa da tafiyar taka kuna gane wannan magana ya ce ka zaɓi maganar da shafi'iya da hanabila suka ce dukkan tafiya imam malik ya ce sun yi kuskure ne ka ce kowace tafiya ka ɗauki matar da aka yi ƙuri'a sai imam malik ya ce alatara anna min nisa'ika ya ce kai baka gani daga cikin matanka man idza safarta ma'aha kharuba daruka ya ce akwai matar da in ka ɗauke ta kai tafiya da ita gidanka zai rushe gaskiya ne ko ba gaskiya ba yanzu tafiyar da zaka je ka dade ka dauki matar da kana gani ita ce garkuwa a gidanka ka dauke ta ka tafi da ita ka bar wanda in ka ajiye ta za ta rusa gidan kuna gane wannan magana wannan malikiyar ta yi malam sai shiru na ji kamar na ji shi baya kowa malikiyar na ana saboda akwai matar da in za yanzu in za ka yi tafiya za ka je wani workshop ko za ka je kasuwa kwanan ka biyu za ka yi sai ka zo ka yi ƙuri'a kuma matan ka biyu ne ɗaya ta haihu satin ta uku ɗaya kuma fresh take sai ka zaya gara ƙuri'a ba ka zaya gara wani ƙuri'a ba ɗaya kuma gobe za ta fara haila kuma ka zo kana ƙuri'a me yasa dama za ka ɗauke ta me amfanin da mai haila za ta yi maka ai ka ba maganin ƙuri'a nan sai ka ɗauki wadda ta dace da wannan tafiya sannan kuma yanzu kana da mata wannan ka aure ta kwanan ta arba'in ɗaya babu wannan kuma shekaru da kusan arba'in ɗin a gidan sai ka ɗauki wannan mai shekara arba'in ɗin ka yi tafiya da ita za ku yi wata biyu kamar wannan yarinyan a gida don Allah kana so gidan ya zauna lafiya ga iyayenka a gida ga yan uwanka ga abokai da yan uwa duk suna zuwa ka zo kamar wannan yarinyar a gida ai ba za ta rike maka gida ba Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وبارك على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك الامن في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في بلاد في بلادنا اللهم امنا في طرقنا اللهم امنا في ديارنا اللهم امنا في اهلينا اللهم امنا في أرزاقنا اللهم إنا نسألك الخير كله اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بلغنا رمضان اللهم إنا نسألك ما فيه من البركات والخيرات اللهم إنا نسألك فيه المغفرة اللهم إنا نسألك فيه العتق من النيران اللهم إنا نسألك فيه المغفرة والرحمة والعتق من النيران اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عنا سيئها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن له حق علينا ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجعل الله كان مسلاتين كريان لوكس na na juma'a in Allah ta mu gobe shine za mu sanar da lokacin tafsirin mu na na na azumi na ATBU in Allah ya so. Assalamu alaikum.